أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلوبا خاشئين ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فعادنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تشم بنا عدونا ولا تسوء بنا صديقنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا حي يا قيوم اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد To, bismillahir rahmanir rahim a ci gaba da karatunmu da muke gabatarwa a wannan falo namu na almasirar jega. yau muna suratu luqmana idan ba ku mance ba Allah da albarka sunayenka da kuma albarka wannan sura suratu luqmana ka gafarta mana gunubanmu kuma ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa damuwa kowace iri Allah ka kuranye mana ita bakin ciki da tsoro da hirgita kowane iri Allah ka kuranye mana shi da albarka sunayenka To, bismillahir rahmanir rahim an ce mata sura wannan sura an kira ta suratul luqman saboda cikinta akwai magana annabi luqman wala gara atayna luqman al-hikmata an ishkur lillah wannan shi a dalilin da yasa aka ce mata suratul luqman to bismillahir rahmanir rahim alif lam mim Allah shi ya san abin da yake nuni da wa'annan harufa wa'annan harufa da kai kaɗai ka ban kanka sanin su ya Allah sirran da a ciki da ko menene muna roƙonka tawassuli muka yi da karatun mu gare su da imanin mu da kai da cewa harufa nan kai ka faɗe su Allah ka gafarta mana zanuban Allah ka gusan mana da damuwa da bakin ciki kowane iri ka gusan mana da hirgita da damuwa kowace iri ya rabbal alamin tilka ayatul kitabil hakim wa'annan ayoyi ne na littafi alhakimi mai hikima wato ayoyi ne daga cikin ayoyin littafi mai hikima wato alqur'ani kuma hudan wa'annan ayoyi shari'a ne wa rahama wa'annan ayoyi rahama ne lil muhsinina ga mutane wa'anda suke kyautata ayyukansu abinda aka ce ma kyautatawa anta abudallaha ka annaka tarahu ka bauta wa Allah kamar kana gani nai wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in kai baka gani nai to shi yana ganin ka to ka san da haka nan shi aka ce ma ihsani to to bayan Allah masu ihsani alladhina yuqimuna salata sune waɗanda ke tsaye da sallah bisa ga lokutanta da ka'idodinta wa yutuna zakata kuma suna ba da zakka a cikin abinda Allah ya ba su na noma da kuma na dukiya wa hum bil akhirati hum yuqinuna kuma sun yi imani tabbas tabbas da ranar su ta lahira to waɗanga mutane ula'ika ala hudan min rabbihim waɗanga suna bisa ga shari'a daga Allah ubangijinsu wa ula'ika humul muflihun kuma waɗanga su ne masu samun babban rabo a wurin Allah Allah ya bai asma'ika husna mu din ga Allah ka sa mu cikin waɗanga mutane waɗanda suke da bisa shari'a daga wurinka suna da babban rabo kuma wurinka Allah ka sa mu cikin su To, wa minan nasi kuma cikin mutane akwai mutanen da ba na ƙwarai ba, wayanda ba muhlihuna ba ne su, man ya shari lahawar hadisi wanda ka sayan yasasshiyar magana, wato magana da ba ta da ƙima. Le dilla an sabilillah don ɗai ya ɓatar da mutane daga hanyar Allah, bigai da ilmin ba tare da ilimi ba. kuma wa ya tafi zuwan yana riƙon hanya Allah ta zama izgili yana ya yana sayan yasasshiyar magana kuma yana riƙon hanya Allah ta zama wato izgili yana izgili da hanya Allah ula'ika lahum azabun muhinun to duk waɗanda haka suna da azaba wanda an mai walakanci wa idza tutla alaihi ayatuna idan aka karanta ayoyin mu bayyananu gare shi walla musa kabiran sai ya juya baya yana mai girman kai ka allam ya sama aha kamar bai ji ayoyin nan da muka karantawa ba ka annafi udunaihi wa qara cikin kunnuwa ne kamar akwai wani nauyi da an ka sa an ka danne kunnuwa ne don kai ya ji gaskiya wato kama akwai wani nauyi ga kunnuwa to irin wanga fa bashiru bi azabin alimin kai mai bishara da azaba mai dadadi da albarka sunayenka Allah irin waɗanga mutane kakka samu cikinsu, kada ka sa mutum ko guda ciki daga cikin iyali da ɗiya da zuriyarmu. To, innan lazina amanu wa amila salihati lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na ƙwarai, to lahun jannatun na'imu waɗannan suna da aljannan ni'ima. Allah da albarka sunayenka ka samu cikin allazina amanu wa amila salihati. alladhina lahum jannatun na'im wa'inda suke da suna da aljannan nema khalidina fiha an kaddara musu dawama ciki wa adallahi haqa kuma alƙawarin Allah gaskiya ne za su shiga wannan aljanna wa huwa al-azizul hakim kuma Allah shine mabawayi Allah shine mai hikima da izzaka da hikima ka Allah ka ƙara mana izza da hikima mu ma ka taimaka mana da izza da hikima ka warkar da mu daga dukkan ciruta, ka gusan mana da damuwa da bakin ciki da tsoro da hirgita kowane iri, do wata damuwa da ka san mana da ita, mun roƙe ka da izzaka da hikimarka Allah kai mana maganinta. Kalaka samawa ta bigere amadin, Allah ya halicci sama bigere amadin ba tare da wani ginshiki ba, wato Allah ya halicci sama ba tare da wani ginshiki ba. tarawunaha kuma kuna ganin sama ɗin, amma ba tare da ginshiƙi wanda kuka gani ba, wato akwai ginshiƙin, amma ba ku ganin ginshiƙin. Wa alƙafil addirawa siya kuma ya jewa manyan duwatsu cikin ƙasa, an tami da bikon don kada ta girgiza da kuwa. Wa batha biya min kulli dabbatin kuma ya watsa kowane nau'in dabba a cikinta, wato masu tahiya ƙasa duk ana kiransu dabbobi a nan. Wa an zanna mini sama ima'an kuma muka saukar da ruwa daga sama, fa an bata na fi min kulle zaujin karim, mun ka tsiro da sanadiyar ruwan nan, min kulle zaujin kowane nau'i karimin mai karamci. To, wa'annan fa abubuwa da kun ka gani, hadha khalqullahi waɗannan wa su ne halitta Allah subhanahu wata'ala waɗanga da kunka gani da sanadiyar ruwan nan to fa aruni ma za khalaqal ladina min duni to wayannan da kuka bautawa wayanda ba Allah ba to ku gwada min abin da sun ka halitta babu abin da suka halitta babu wanda za a gwada maka ya rahman wanda suka halitta bal zalimuna fi dalalin mubin a'a azzalumai suna cikin dalalin mubinin bata wanda abbayyananne saboda haka ba hujja gare su ba illa dai suna cikin bata wanda abbayyananne ku gwada mini aruni ma za khalaqal ladina min duni ku gwada mini abinda wa'annan da ba Allah ba da kuwa ganin sun cancanta a bauta musu tare da Allah to ku gwada mini abinda sun ka halitta babu to me yasa ba ku dawowa ga hanya yace bal bari magana su dawo ba su dawowa azzalimuna fi dalalin mubin azzalumai cikin bata suke bayyananne don haka magana su dawo ba su dawowa domin batattuna ba shari'a suka bida ba to wala qara'ate na luqmana hikima آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد
to إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ولقد آتينا لقمان الحكمة lalle mun baiwa luqman hikima wato annabi luqmanu mun bashi hikima wasu malamai sun ce luqmanu annabi ne wasu malamai sun ce luqmanu bawan Allah ne salihi to duka dai annabawa bayan Allah ne salihai su duka anashkuru lillahi to luqmanu a mun ba shi hikima a nashkuru lillah muka ce mai to kai godiya ga Allah domin ita ni'ima duwar da Allah ya ba mutum alamar da ka taimakawa ni'imar nan ta tabbata mutum ya zama yin godiya ga Allah da ni'imar da ya ba shi to luqmana kai godiya ga Allah wa man yashkur wanda ya gode ma Allah fa inna ma yashkuru li nafsihi dama yana godiya ne don kansa don wanda ya yi ma Allah godiya ga ni'imar da Allah ya bashi to ya gode ne don kansa domin sakamakon gare ya ka dawowa saboda cewa da ya yi la'in shakartun la'azidan nakum kun ga wanda ya yi godiya shi na za a wa ƙari ashe kun ga godiyar gare ta dawo wa man kafara wanda ko ya yi butulci fa inna allaha ganiyun lalle Allah mawadaci na hamidun kuma abin godiya kun ga wanda ya yi butulci shi kuma don kansa don sakamakon butulci ne gare zai dawo saboda Allah cewa yi wala in kafartun inna azabi la shadid wallahi in kuka yi butulci azaba ta tsanani gare ta kun ga ashe wanda ya yi butulci a saboda yana son naira goma an ka bashi naira guda ki godewa inda ya gode sai a bashi biyu ko uku in ya ƙara godewa sai a ba shi biyar ko shidda in ya ƙara godewa sai a ba shi goma ɗin da ya kabiɗa to amma da ya ƙi godewa an ba shi naira guda cikin goma da ya kabiɗa da bai gode ba ita gudan ma da aka ba shi sai aka karɓi kunga kai ne ya cuta ba kowa ya cuta ba don ya hana ma kai ne ƙarin nan da aka ambata inda ya yi godiya amma da ya ƙi godiya kunga a bai samu ƙarin nan ba da ya gode to da za a yi mai ƙari saboda haka wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wanda ya godiya dama ya yi godiya ne don kansa ku gode ma Allah ga abin da ya kaba ku yanzu ga ku nan zaune duk cikin inuwa inuwa dai kuka sha ga ku bakin babban godebe gabas saiti iska buguwa ɗaya kai sai kun rage kuna ta cin daɗin ku yanzu wani na can ana aza mai kaya cikin rana yana can yana ta wahala ga kunan cikin inuwa cin daɗin ku ɗai kuka yi hammari ci ya ku kai azumi ba ku koje wahala ce ba ka in ba dan Allah yana da adalci ba ai kola da bai ba ku duka tunda ba ku wahala ba to kun ga wannan abin godiya na kakkadi ba ka ce to ai ni ban da kaza ban da kaza ka ki godewa e godiya barikin godiya e godiya a in ka gode sai shi maka ƙari dukkan ku da nake gani nan mani'imta na nika gani nan dukkan ku mani'imta kuke ku dibe ku duk ku gani dukkan ku cikin yanawa kuke kuna hutawa kuma wani wanda ya yi ni cikin rana yana wahala yana bida abinci in lokacin buɗe baki ya yi abinda kuka yi buɗe baki da shi bai iya samu ne don wani yalo ya kasawa shi buɗe baki ɗan bawan Allah yalo to ya buga ya buga lemu bai saiwa ayaba ba ta saiwa balle apple ɗan abul guda naira dubu. Ya sauya yalo nai na naira ɗari. To, amma kai yanzu ko ba azumi kai ba an ka baka yalo ba ka ci mai da ka ci tsaci ka ka ci. Amma kuma yana nan yana rayuwa da kaka rayuwa yana nan yana rayuwa. wani ma in ka tsinkaye shi baka adashi na yana ta tahiya za sauri irin wanda baka iya yi to ku yi ma Allah godiya ya taimake ku fiye da duk yadda kuka zato duk yadda kuka zaton taimako wanda Allah ya muku ya dara shi yawa ku bar renawa ku zan kadibin na ƙasa gare ku in kana diba na ƙasa gare ka za ka gode wa ni'imar da an kai ma amma in kana dibin na sama gare ka to za ka rena to ga sha'anin duniya so ake ka dibi na ƙasa gare ka da ka hito gida babu abinci kuma babu abin saye ne ka baro su to ka dibi na ƙasa gare ka ga wani can kwance gida ne bai iya hitowa kuma shi ma bai da abinci bai da abin saye ne bai da magani bai da abin saye ne yana nan kwanci in ka dibe kana godiya don kai ba kwanta shi ka ba ta kwan kaga ka dara shi ga duniya ka dara shi to i godiya kakka doran to ni me agaran baka san komai an baka ba sai an jarabe ka da wani rashin lafiya mai tsanani kaka gane komai an baka in an jarabe ka da rashin lahiya mai tsanani nan ka gane kai komai an baka godewa na abba kai ba wa iz qala luqman limnihi wa huwa izu ka ambata sadda luqman yace ma dana ya ne masa wa'azi ya bunayya ya dan dana la tushrik billahi kada kai shirka da Allah shirka da Allah babban hadari na a mai girman shirka da ke gudana cikin mu yanzu wato yarda da bokaye da zuwa wurin bokaye yarda da malaman cibbo da sihiri da zuwa wurinsu wannan shine babban matsala wadda a tare da mu ta mushrikanci duk wanda ya te wajen boka ya yi shirka da Allah saboda haka ku ba zuwa wajen bokaye a kwalizanci maluma ahli sunna tsintsa su ɗaya abba su sihiri ko su sai wa'anda a tsintsa su ɗaya abba su sihiri kwalizance su ku koya addini gare su su haɗa muku gaskiya Luqmanu ya zauna da ɗani yana ce mai la tushrik billahi domin in dai baka shirka da Allah to in ka tai lahira sai dai lahiran maza ta yi kura sai dai a bubbuge maza a kokkoɗe su amma sai sun shiga aljanna don cewa yi wa ya gafi madu na zalika liman ya shawo saboda haka wani bai so ya gafarta mai ba to in ya zo babu shirka zai sha kashi amma da ƙarshe zai shiga aljanna in ma kai sa'a kana cikin waɗanda ya gafarta ma to shi kenan ko wata ba a saka inda ka zo da tauhidi inna shirka lalle mushrikanci la gurma aziman zalunci na wanda an mai girma ku nisance shi mushrikanci zalunci na mai girma Allah shi ya halitta shi Allah da halitta kuma bauta abota ma wani Allah ya halicce ka ya baka abinci ya baka abin sha ya baka lahiya ya baka mata ya baka wurin aje ta kuma kai shirka da shi ka baka kyauta ba kai zalunci azimin mai girma kuma wa wasaina al-insana biwalidayhi ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون to ya soma magana akan luqmanu yana wa'azi ga ga ɗanai to sai yayi itiradi wani abu da aka ce mai itiradi ya fita daga magana wa'azin luqmanu ya koma ga maga- ga maganar kyautata ma uwaye wa wasayna al-insana biwalidayhi mai wasiya ga ga mutum biwalidayhi ga uwaye ne ya kyautata musu hamalatu ummuhu uwa ta ta dauke shi wahana rauni ala wahanin bisa ga rauni wato ga ga raunin jiki ga na ciki kuma wa bisaluhu kuma bayan ta haihe shi wata tara wa bisaluhu fi amaini kuma yaye ne cikin shekara biyu tana ta fama da shi cikin shekara biyu tana yaye ne to wannan wahala da uwa ta yi da ɗa babu shakka ta wahala to muka ce ɗa ya yi godiya ga Allah uwa ta ta wahala da shi anashkurli ka gode min wali walidaika ka gode ma uwayenka guda biyu kun gani ya ambaci wahalar da uwa ta yi game da ɗa, amma bai ce, Anishkuri wale wale da tika, ka gode min ka gode ma uwarka bai ce haka na don uwa ta wahala da ɗa amma wani na ya kawo ta gida. Uban ɗan na ya kawo ta, wani na ka ba ta abinci cikin gidan, uban ɗan nan na ka ba ta. in ta yi rashin lahiya da cikin nan wani na ka sai mata magani uban ɗan nan ka sai don haka Allah ya ce a gama su biyu ɗa anishkulli kai min godiya wali walidai ka kawa uwayenka biyu godiya innaka da ba da babanka su biyu ka gode masu ilayya almasir makoma gari na take Allah ya ce yara su kyautata ma uwayensu kuma sai ya kyace ya ce makoma gari na take ina ganin ku kun kyautata ma OIN ko ba ku kyautata ba ya kyacewa ya ce makoma gare take saboda haka ku abin nan malamai masu karantar da yara ku rika yi kuna sa musu haƙƙin uwaye ko da wa'azina ku sanar da su su san haƙƙin uwayensu don su sani Allah ya kyace ya ce wa ilayyal masir ilayyal masir makoma gare ni take to Allah ya ce makoma gare take kuma shi an mai shari'a ga kuma shi yace a kyautata ma uwayen ga kuma shi zai shari'awa wanda duk ya tome bai da gaskiya bane a cin mai kwattaho mai bai da gaskiya bane a cin mai sannan ku yara ku sani ba don uwayen ku su yi ta wahala da ku sun ka neme ku ba kowane abin nan uba da kun ka ga ya nemi ɗaya don ɗiyan su amfane shi ya bi ɗaya bi ne. To ku kyautata ma uwayen nan naku ku yi hankuri da su uwayenku mata da uwayenku maza. Don abubuwan da aka yi yanzu har sun wuce iyaka. Wai har da yarinya za ta yi asusu ba ta yi gidan uwarta don ka uwarta ta amfana da ita. yaro ka samun kuɗi yana sayan tonka yana ajiya amma ya samu wani gida inda ba gidan uba ne ba can yaka ajiyewa ka uba ne ya sani wata rana ya ce a ɗan sai da ɗan buhu guda a taimaka min uba bai sani sai an sace tonkan nan takwan sannan ya tuye faɗa wa uba ne na aje kayana gidan wani an sace wannan duka da ma ai bai iya talautar da kai in Allah ya yi ka mai arziki ba a dattijo guda ba ko dattijo dubu ba su iya mai shekatara ka yayin ka mai arziki in ka ga arzikinka ya ƙare ko can lokacin da aka ɗiyo mai na ƙarewa ya yi na sani uwayen su ma kamar ɗiyar suke wasu ba su da tunani su ma kamar ɗiyar suke in wadda kagga ɗiyan wasu maganin ba a ganin shi yaron kai ne sadda yana yaro kullum inda baba ya haita ya dawo ta waye kai in ba a bashi ba ya sha toka wani ma haushi ya kai da kuka in ba a bashi ba to uwayen ma kamar ɗiyan suke yi saboda haka ku ba ganin da yin dattijo dan ya ce a bashi a bashi in akwai kuma a bashi abin da ya kamata a bashi kai ma wata rana ai can ka yi kai ma ai kwana biyu za ka yi nan gaba gaba ganin ka kana yaro wallahi baban gana yana azamin lalura haba wanda da Allah ya raya sai ya gane ka da kai da ɗiyan nan naka kai ma ka ɗora ciya su baka su hana duk kuwa abin da za ka yi ba su baka don baka ba su ba Allah dai ya gafarta mana ya ƙara mana abin nan shan inuwa da iska mai ɗan sanyi-sanyi. Wa in ja hadaka ala an tushirka bi ma laysa laka bihi ilmu idan suka yaƙe ka akan ka جاءك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون an ce ka yi ma innaka da babanka biyayya ka taimake su to in jahada ka su biyu in sun ka haɗa kai sun ka yi jihadinka wato sun ka yaƙe ka ala an tushirka bi ma laysa laka bi ilmu suna kokari su ja ka akan kai shirka da ni da abinda baka da masaniya to bala tu dewa ma kaka bi su kun gani yace abinda baka sani ba in sun kace ka to kai shirka da abinda baka sani ba kaka bi su to balle wanda ka sani balle wanda ka san shirka na kaka bi su to uwayenka na mushrikai baka bi su ga shirka ba to yaya zaman ku zai kasancewa Allah ya ce wa sahibu ma fi duniya ma'rufan ka yi mu'amala zamantakewa da sunan duniya da kyautatawa duk ka samu abin basu ka basu kakkace mushrikai na duk ka samu abin basu ka basu kakkace mushrikai na amma kakka bi hanyar su wata bai sabila man anaba ilayya ka bi hanyar mutumin da ya mai da al'amari ne gare ni annabi kenan sallallahu alaihi wasallam wato ka zanna da su da kyautatawa ai ita duniya da za ka ba su haƙƙin suna wanda shari'a ta ce ka ba su shi na ka ba su don ka ba mutum haƙƙi ne ba wani abu na ba haƙƙi ne na ka ba shi uwaye na da haƙƙi ba kamar haƙƙin ‘yan uwa na da aka ce wa ati zal qurba haƙƙahu shi wannan zal qurba haƙƙin da an ka ce ka ba shi kyautatawa ce ta ganin dama kuma abin da ka ga dama shi za ka ba shi amma uwayenka dole ka ba su abinci wanda ka isa su kam su dole za ka ba su kanka ce wallahi ce abinci gare wallahi dattijan nan ce abinci gare da duk kato yana ce ina ana kaza a a wannan daban in dai har kana da abin da zaka ci sai to wajibi na ka ci shi kuma ka bashi abinci wanda ka isa ta yi wasu tsohi ‘yan kasuwa ne, sadda suna yara sun saba da cin daɗi, saboda haka ya saba hitai ya sau kaji ne a gyara mai a kawo mai ya ci abinai, to wanda adda irin wannan dattijo ya ƙara hankuli. Yanzu bai iya biɗowa gare ka yi jingina, to a riƙa ɗan kulawa lokaci-lokaci ana so mai kajin nan a gyara mai, a kawo a aji mai ya riƙa ɗiba guda-guda yana kaɗawa. Kakkacewa shi wallahi baba kwaɗai gare, na haɗe ka ka ce babanka kwaɗai gare yanzu wani an jima in manka ce ubanka kwaɗai gare mi za ka ce ka ce man ɓace ka to bari ce ya kwaɗai gare shi ba shi in dai ka Allah Allah shi ka baka in ya baka ba shi abin nan da kaga yana ci da sadda bai tsuwo ba shi na yaka ci ya baka kai ma ka ci yanzu bai iya biɗowa na don haka ya jingina ga abin da ka kawo mai kakka kasa kuna ji ko ƴan ɗaya a so mai naman kaza in shi ya kaso a so mai naman abin nan in shi ya kaso ai wato in kana so ka gama lahiya mataki ka ka ɗauka na ga abin nan wani uwatai ya kasuwa ta ta saba da in tattai kasuwancin ta ta sau naman ta wanda ta kaso ta to ta ci daɗinta amma shi da Allah ya mai muwafaka rago yaka sai ƙato ba gari guda yake da ita ba rago yaka sai ƙato ya sa a soyi a shanya naman ya bushe wani bi a wai dan bushe kun so shi kawo mata iya to ganin to sai shi to gashi kullun ta aje ta ta cin dadin tana wani Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka ta boye abinta tana ta cin dadin ta to amma dattijo ya saba da cin daɗi ya to yanzu kuma yana ganin kai kana cin daɗin ga kuma baka yan mai aika ka ya sa maka albarka tunda ya gane har ka ƙetata in ba ƙetata ba da ka samu mi da ka ci kai shi ka hana mai don ka ga bai bidowa to ku lura matasa haƙƙin uwaye ba shi na in ka ba a za a biya ka in baka bai ba ba a biyan ka wanda ya taimaki uwaye ne ɗiya ne za su taimake shi duk wanda ya taimaki uwaye ne to ɗiya ne za su taimake shi wanda duk bai taimaki uwaye ne ba ɗiya ne ba su taimako ne shekaran jiya ban tashi nan wurin inda kun ga wani dattijo ya ɗauko kaya gashi riga kwarai ya sako riga ta kwarai da takalmin kwarai amma ya ɗauko kaya ba bai an san mai bai an san musu ba can can bai an san musu ba bisa har yaga muka game da shi ya kan kaya an nunka mai masu kyau amma haga kaya niki niki yaro ko yi musu bai yi Allah shi ya san inda zai na da su to wannan da ya mahaitina ce Allah ya gafarta mana wata bai sabila man anaba ilayya ka bi hanyar wanda ya maida al'amari ne zuwa gare ni shine manzon rahama summa ilayya marji'ukum sannan makomako gare ni take fa ona bi'ukum kuma in ba ku labari bi ma kuntum ta'maluna da abin da kuka kasance kuna aikatawa in kun kyautata ma uwaye gare ni za ku dawo in ba ku labari in ba ku kyautata musu ba gare ni za ku dawo in ba ku labari ya bunayya ya bunayya Allah تك مثقال مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بعلا إن الله لطيف خبير.
ويانو يا داود قاعد ترادم بأي ya dawo ga darasin da aka fara wato wa'azin luqmanu ga ɗanai ɗanai mallam mishkamu ya bunayya ya ɗan ɗana inna ita shirka ko ɗabi'a ta ƙwarai ko kuma ɗabi'ar da ba ta ƙwarai ba in taku mithqala habbatin in ta zama misalin kwaya guda min khardalin ta alkama fata kun fi sakaratin ta kasance cikin kankara kurman kankara ruhe take boye aw bis samawati ko ta kasance cikin sama aw fil ardi ko ta kasance cikin ƙasa in an te lahira ya tabi Allah Allah zai zo da ita shirkan nan ko ɗabi'an nan ta ƙwarai ko ɗabi'an nan mara kyau duk inda take sai Allah ya zo da ita dattijo na gwada ma ɗanai kun san yara da yawa gaban mutane gaban manya sai su ɗora abin ƙwarai in manya sun ka wuce suna ganin ba su ganin manya sai su ɗora abubuwan da sun ka ga dama to shi na yace ka sani ita ɗabi'a da ba ta ƙwarai ba ko kuma ɗabi'a ta ƙwarai idan ta kasance komi ƙarancinta ko kamar ƙwaya alkama take kuma ta zama cikin kurman duci fi sakaratin ko ta zama fi samawati can wani wuri ɓoye aw fil ardi ko wani wuri ɓoye cikin ƙasa in an tai lahira ya ati bi Allah Allah zai zo da ita don haka duk abin da kuka gani kamar ɓoye to ba ɓoye yake ba ya ati bihi Allah Allah zai zo da shi in an tai kiyama ku yi abin kwarai don in an taho sakamako a kawo muku abin kwarai ku ban mugun abu yana na aji don ka a te sakamako a kawo muku mugun abu babu daɗi. Inna Allah latifun khabir lalle Allah mai tausayawa ne ko masani na ya Allah ya latifu ya khabir ka tausaya mana Allah ka laddafa mana matsalolin rayuwa Allah ka laddafa mana matsalolin rayuwa damoyi da muke da su ya latifu ya khabir ka yi mana saukin su ka gusar da su gaba daya ya Allah ya ladifu ya khabiru ka gusar da damuwa kowace iri wadda muke da ita ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa baki ɗaya ka shirya mana ƴan ɗayan gada ka ba mu ka kare mana su daga sharrin maza da sharrin mata da sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ya ladifu ya khabir ya bunayya
يا بني إلا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وما عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ya bunayya ya dan dana aqima salata ka tsaye da sallah kai kokari ka tsaye da sallah tsaye da sallah shine babban mataki wanda yake taimakawa wajen tarbiyya ga yara da manya tsaye da sallah na cikin mataki babba na tarbiyya saboda tana an fahsha'i wal munkari in an tsaye da ita za a samu sauƙin abubuwa da yawa wa amur bil ma'rufi kuma kai umarni da alheri wato ka tsaye da sallah in sallar ka ta tsayu kai umarni da alheri wanha anil munkari kuma kai hani ga aiki mara kyawu duk abin da ka san baya da kyawu to kai hani gare shi kun ga wa amrun bil ma'ruf sadaqatun wa nahyun anil munkari sadaqatun to ka zan mai wannan sadaka ko shi yasa za ku ga a masu wa'azi in dai sun tsaya baki abin da sun ka sani sun yi niyya mai kyau ba a cin musu don kullun cikin sadaka suke kullun cikin sadaka suke wa amrun bil ma'ruf sadaqatu wa nahyun 'anil munkari sadaqa kuma ba shi dai suka yi ba warakaka sallah suna yi warakaka azumi suna yi warakaka hajji suna yi warakaka sauran abubuwa suna yi amma kuma suna yin ayyukan da kai ba kai su amrun bil ma'ruf nahyun 'anil munkari kun ga duk wanda a haka ba a cin mai ta yi zahi ƙwarai akwai abin da ka damanta. A cire ta ga wuta gaba dai. ta yace abin na na kai umarni da alheri ɗana ɗana ka tsaye da sallah ɗana ka zama mai umarni da alheri ɗana ka zama mai hani ga aiki mara kyau wasbir alama asabaka ɗana abin da duk ya same ka kai hankuri kun ga abubuwa hudu kenan ko ya umarci ɗiya ne da su to duk ku umarci ɗiyanku da su inna zalika min azmil umur lalle wannan yana cikin manyan al'amura da aka dauriya kan su sai mutum ya daure yaka iya yin waɗanga abubuwa inna zalika min azmil umur lalle wannan yana cikin manyan al'amura wala tusair khaddaka linnas ولا تسائر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور kuma ɗana ka bar ɗaukar kai wala tusair khaddaka linnasi kakka dora gince huskarka ga mutane khaddaka wato kundukukinka kada ka rika gince huskarka ga mutane wato don kana ganin a wani abu suka so gare ka sannan wala tamshi bil ardi maraha kakka dora tayi a cikin ƙasa kana takama ɗana ka bar takama ka ɗauki kanka ba kowa ba kun san abin da yasa wato in mutum Allah ya ɗaukaka shi to ɗiya ne sai su ga sun ma hishi cancanta a girmama su. To shi yasa ya ka taron ɗanai, ɗana kakka ɗauki kanka wani abu, bari gincewa mutane huska, bari tahiya kana taƙama. Inna Allah la yuhibbu kulla muqtalin fakurin lalle Allah ba ya son kowane mai taƙama ko mai alfahari. do wani mai taya yana takama mai alfahari to Allah bai so ne bi ma'ana zai mashi azaba domin in Allah ya ce bai kamnaka to bai kawo rahama ce gare ka kun ga wannan duk tunatarwa na duk ku tunatar da ɗiyan ku waɗanga abubuwa ku tunatar da su saboda yaro kun san ƙurshiya gare shi yaro kamar mace yake in ka ga mace ba ta yi takama ba ba ta da abin takama dukkan ji ba ta yi alfahari ba abin alfahari abba ta da amma har da kai da ka so mata kayan alfaharin nan dai in dai sun kai gare ta sai ta mata kama da su har da kai da ka so su sai ta mata kama da su haka mace take to yaro ma haka nan yake namiji shi ma haka nan yake saboda haka sai an tare su in ba a tare su ba ta kama yaro kaya naita don ganin shi kai kuna ganin in muna karatu ran asibi sun kai aure kuna ganin wa da yara ka gudu kamar su tashi bisa kuma mai yawan su mashin din nan ba na suna ba amma suna da damar da suka samu ne na ana ta ana wata takama in an kawo nan inda mutane ka ga a saki hannu na ayina ayinan ana so a birge to yaro haka nan yake in in ka ga bai wannan takamar ba bai da abin sai shi koma gehe shi shiru kuna ganin sun kashe ku haka sai ku ga almajiran ga muna zaune nan sai ku kallon su dai suka sun birge su babu da za su ba su da abin amma kai babba sun baka takaici don yanzu duk wanda ya kara gaba can ya faɗa rami sai dai a ɗauka shi tunda kuna ganin ran nan muna zaune wurin ga wani ya sheko yayi irin gudun nan wai sai da ya kawo wajen mu yana wani tadda hannu jin da kun kai rakab ai doka ce an kai wurin can kuna ganin an ka daukai sai asibiti shi ko mashin ya golmadi to to yaro haka ne yake in ya kawo wajen mutane wai yara na almajirai da annan suna aka wasu gani sai an ka ije shi to su yara wannan birge su ya kai wa'yancan da ka yi abin ya birge su, waɗanga masu kallo abin ya birge su, shi ko yaro sanda ya ka ce ya birge. To, ku yi musu nasiya, ku gaya musu wala ta sa'ir haddaka linnasi, kakka gince huskarka ga mutane, ka ji ɗana. Wala ta mishi bil'adin maraha, kakka ɗora ta yaya kana takama cikin ƙasa, ko bisa mashin kakka yi takama, ko bisa mota kakka yi takama. ko bisa ƙafafunka kakkai taƙama, ku ko uwayensu ku taimake su, ku uwayensu ku ko ku taimake su don a a rashin yi musu irin waɗanga rashin ba ba, ba taimakon su na ba tunda yaran da kun ka gane su kamar manya suke wani in ai mai magana yana ji wani bai ji amma wani in an kai mai magana yana ji to ku yi musu magana ku bacci yaran zamani na kai da ka gani yara sun wuce su a ce kai musu magana ka ce yaran zamani na ai in ɗiyanka na wani ya musu magana kana jin daɗi maciyacin ga don suna ɗiyan wani kaka ce ba a yi musu magana in musu magana in sun ka gyaru halin ubansu bai jin daɗi ai ko shi yana jin daɗi in sun ka gyaru wanda ka san kai ma naka in ya gyaru kana jin daɗi ku ji tsoron Allah ha Allah zai taimake zai tambaye ku ranar kiyama ku duka da kowa ganin nan duka Allah zai tambaye ku ku duka zai tambaye ku akan ɗiyan ku ya tambaye ku akan ɗiyan mutane kuma har dai ku da ka zama bakin hanya a du'a dariqa haqqa ku ba hanya haƙƙinta ga ku nan zaune ku baki hanya kuna ganin abubuwa to ku ba hanya haƙƙinta Allah ya gafarta mana wasu mutane da na gani don su ba hanya haƙƙinta makaranta gare su baki hanya akwai ƴan mata wurin ƴan mace ta biyo ta yi abin da ya kamata ya mata magana sai su aika yaniya ƴan makaranta ta iske ta can don bai yiwa ya ta yi ya tani matan mutane zuwa nasiha sai a sa yaniya sai ta yi mata nasiha to zama bakin hanya haka nan yake da mata da maza duka a addu'a dariƙa haka ko ba hanya haƙinta inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin lalle Allah bai son don mai takama yana ta yana takama fakurin mai alfahari wanda ka ganin shi ya isa yan talakawa kawai yan maciyata kawai ka ji wancan dan maciyacin can shi ka ce min kaza na ne ka baka zama da duniya ga za ta kasancewa ba nan gaba sai ka tobar a gidansu in baka yatara kusa mai wani karatu da ku tasha kuma mun yi shi nan wani abin nan mutumin nan da an kawo abinci bayan la'asar wanda ya yi sabon gida ya yi sabo amarya an ka dawa abinci an ka dawa kaji an ka soya mai bara ya taho yana bara mai bara almajiri ya ji yunwa kuma ya ji kamshin kaji sai ya ƙi tahiya ya koyi ta bara ya yi ta bara mai gidan gaji ta kai ci ya taso ya ɓaci uban almajirin nan ya kore shi a kwana a tashi almajiri ya yi kuka ya tahiya ta yi a kwana a tashi kuɗin alaji sun ka ƙari amarya ta hita ta koma ƙauyensu ashe da can ƙauyen can almajirin ga yake dama almajirin ga can ƙauyen yake. Almajiri ya girma shi ko yayi kuɗi sai ya aure ta. Ranar bayan la'asar sai almajiri wani ɗan tsoho ya toho yana bara. Ya iske an ko dafa kajin ga, ana suya wasu, an dafa shinkawa, tsoho ko ya yi ta bara, ya yi ta bara. Sai mai gidan ga, ya ce mata almajirin can ya ban tausai, ɗauki da shinkawa ga da kajin ga kai mai, wallahi ya ban tausai. Tana tahowa sai mai gidanta ya ji ta haushe da kuka, ya ce lahiya, misa meki, misa meki. Ta ce wallahi tsohon mijina na wata rana ni tuna abin nan na dawa mai abinci kamar wanda ni dawa maka dinga wani mai bara ya taho yana ta bara ya ɓaci uban mai bara nan ya kore shi ya ce wallahi nina wallahi nina ni bara nan ko ba wuri kaza ba ta ce can ce wallahi nina dattijo na tsaye yana ji ana ba da labarin abin da ya yi duniya ta kuce almaji ya ce wallahi nina ba shi kawai babu ruwanki miƙa mai kawai. Ta zanna da miji a lokaci mai tsawo a yi magana ta gane shi. To, shi na ka tunatar da ku duniya canji ta kai ba ta da tabbas. Duniya ba ta da tabbas ku yi hattara da ita. ku bar takama inna allaha la yuhibbu kulla muqtalin lalle Allah bai son don mai yawan takama fakuri mai albari bai so dana wa qasir fi mashayka وقصد بمشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير dattijo dai yana nan ya ci gaba da nasiha ga ɗanai yace ɗana wa qasir fi mashayka ka tsak- ka tsakaita ga tahiyarka kakka yi sauri kamar na takama kakka yi tahiya sannu sannu kamar ta rago ka yi tsakiya, babu takama babu raganci tsakiya. Wagadin min sautika, ka rage daga miryarka, kakka saki murya kamar wadda manyan mutane ka yi suna buga ma mutane tsawa, kakka yi haka nan. Inna an karar asawati la sautul hamiri, lalle sauti abin kyama sautin jaki. Allah sarki, Allah da iko yake, Allah shi ya halicci jaki kuma ya ce murya ta abin kyamata. shi ya abi nai kuma ya ce murya ta yi abin kyamata. Mai gida ya ce sallallahu Alaihi wasallam ‘yan kaji kukan jaki ce a uzu billahi mina shaitanin rajim, ya ga mugun abu. Dukkan ji jaki ya yi kuka ce a uzu billahi mina shaitanin rajim, ya ga mugun abu. Shi bai ganin mala'ikan rahama, amma yana ganin shaitan. Aljannu ko sunan sun ka biyo jaki na kallon su. duka ji ya yi kuka ya gane su, in dai ba irin kukan da suka in suna faɗa da juna ba, an ce wannan ba na ganin aljannu na ba. Ku- Kun san suna kuka in suna faɗa da juna wanga jaki ya yi kuka, wanga ya yi kuka sai su yi ƙoƙarin haɗuwa su shiji juna. Eh to wannan ba na ganin aljannu na ba. Kamar kukan zakara, kun ga zakara duk ya yi kuka ya ga mala'ika, amma akwai kukan da ba na ganin mala'ika na ba. in wancan ya yi kuka, shi ko wanga ya jiya ya yi kuka, to wannan kukan haɗana, son suka yi su game da junansu su- su gabza, guda na ganin shi an namiji wancan mace na. To wannan kukan ba na ganin mala- ba na rama na ba. Eh, akwai, ko na asuba, akwai na ganin mala'ika na harkon nan. Amma wanda kaka jin wani ya yi kuka na sai ka ji wanga ya ansa nan, wannan na haɗana. wannan ba na ganin mala'iku na ba na faɗa na.
ba su ga juna ba amma kukan ne na Eh, a sun ji kukan, ai kukan na ya jiya na wani faɗa na haikai da shi. Ai, shi wancan da ya kuka, wanga ya jiya shi na ansa mai. Shi ko wancan ya koma ji shi ko shi ansa, inda za su ga juna yanzu faɗa za ka, yanzu suna taƙawa. Yanzu suna taƙawa. To wannan ba haɗan ganin mala'iku na ba wannan, haɗan abin nan, ba kukan ganin mala'iku na kukan haɗa na wannan. amma dai abin da kuka gani ba kuna gani wani biyan mana karatu nan da rana sai ku ga zakara ya taho ya ƙara gaba ce ya yi ƙiƙiƙi ya yi wannan ya yi ƙiƙiƙi har kuna korasu yana cewa ku ba korasu to wannan tuna muku na ya kai kun ga ai babu wani wanda ya ƙiƙiƙi shi ɗaya na ka abi ne tuna muku na ya kai ga sunan ya gani ku ce Allah ya gafarta mana sa shi saboda shi zakara wato salihina yana da son alheri ga mutane saboda haka yana ganin abin da ba su gani sai ya tuna musu. To, amma jaki kam, in, in, in, ka, in kana da jaki, in mai nashi lungu shi ɗai gidanka, in mai nashi lungu, eh, ko ya gane su ya yi kuka can lungu ne na gane su ba wurin ka ba kai ya rigita ka. Allah ya gafarta muna. Allah ya ƙara mana imani da tsoro nai, ya ƙara mana ibada ta da akhlasi. Sai mu yi wa annabin masalati sallallahu Alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Allah muna roƙonka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta ya hannanu ya mannanu ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadaka da ikhlasi Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ta Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ta Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya sabigan na'am ya dafi'an niqam ya farijal ghammi ya kashifa zulmi ya adala man hakam ya hasiba man zalam ya waliya man zulim يا أولا بلا بداية يا آخرا بلا نهاية يا من له اسم بلا كناية كتوسى يا من كغافر تامن ذنوبهم damuwa kowace iri da muke da ita Allah ka ba mu mahita Allah ka ba mu mahita do wani bakin ciki kowane iri na Allah ka kuran yi mana shi da abin da ya mana tsanani Allah ka gusar da tsananin Allah ka ba mu mahita Allah ka ba mu mahita Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ka tuha mana asiri duniya da lahira Allah ka hishe mu kunya duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira Allah ka taimake mu kakka taimake kowa akan mu Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan mu Allah ka ba mu rinjayi kakka ba kowa rinjayi kan mu Allah ka ƙarfafa mu kada ka ƙarfafa kowa kamu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayensu, Allah ka gafarta ma kakanninsu, Allah ka gafarta ma yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriyar uwayenmu. Allah ka sa aljanna makomanmu in kiyama ta yi. Allah ka shirya mana iyalanmu, Allah ka aza su ga hanya, Allah ka ƙara musu imani da lahiya, Allah ka ƙara musu imani da lahiya. da mu da su Allah ka ƙara mana kuzari ga ayyukan alheri Allah ka ƙara mana kuzari ga ayyukan alheri Allah ka ɗebe mana kasala Allah ka ɗebe mana kasala Allah ka gafarta mana ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka shirya mana ɗiya da zuriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya saboda albarka sunayenka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu ka girmama mu Allah ka darajanta mu ka karraba mu bukatocin mu na da yawa wurinka Allah duk bukatun mu na alheri ka biya mana su wayanda ba na alheri ba ko kama ya alheri ka biya mana su abinda don muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ka tausaya mana ka ansa mana addu'a mu bayan ka bayan Allah musulmi yare da manya maza da mata Allah ka shirya su ka kyautace aqida su da imanin su Allah ka gafarta zanubansu Allah ka gafarta zanubansu Allah ka biya musu bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare su saboda rahamarka Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ba mu gudunmawa da taimakonka Allah ka ba mu gudunmawa da taimakonka Allah ka ba mu gudunmawa da taimakonka Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanni da yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriya uwayenmu Allah ka shirya ɗaya da zuriya ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رحمن